إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna ƙara jaddada godiya da yabo ga Allah mahalicci wanda ya kaddare sake halarar mu a wannan majalisi na mai albarka a wannan masallaci na Al-Burhan wannan unguwa mai albarka ta kiyaye na Hazare don ci gaba da karatunmu na littafin ahalari wallafar al-imam al-allama abdurrahman al-akhbari al-maliki rahimahullahu ta'ala yau muna ranar alhamis da yiwa ya zama sha tara da watan الربيع الأخير shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ya zo daidai da goma sha shida ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha bakwai na ba da haƙuri kasancewar mun mun ɗauki lokaci da mun samu damar da gabatar da wannan karatu ba sakamakon tafiya da na yi kuma sannan mun yi tsammanin za mu karatu jiya da shekarar jiya haka ma kuma duka bai samu ba haka ne Allah ya kusa sai duka mu yi hakuri yau zan iya tunani tuna ina ne muka muka tsaya ba karatu mu da ya gabata su ma da lissafi mun kammala na a lokutan sallah ko والقضاء في الجميع ما وراء ذلك إلى الليل لا متشبه من أخر الصلاة فيها نجي من حديث جبريل ko akan lokutan sallah alhamdulillah bayan mun kammala akan lokutan sallah sai kuma malam ya shiga magana dangane da hukuncin jinkirin sallah tun daga lokacin sallah da aka sanya an sanya lokaci zaɓaɓɓe wanda shari'a ta sanya shi mafi falala an yi la'akari da a matsayinka na ɗan adam za ka iya fuskantar gazawa da ƙorafe-ƙorafe aka sanya maka wani lokaci na larura an yi la'akari da matsatsi irin na rayuwa za ka iya matsuwa aka sanya maka lokaci na matsuwa duk tsirari mun yi magana akan duka lokutan nan guda uku shari'a shari'ar Allah shari'a ce ta samaha shari'a ce ta rangwame duk matakan da ake tsammanin a matsayinka na ɗan adam kana bukata to an sassauta maka an kuma biyar da kai an baka zaɓaɓɓe mafi falala an kwaɗaitar da kai an kuma yi maka rangwame an sanya maka wani lokaci a matsayinka na ɗan adam za ka iya samun laruri aka ce wannan na mai laruri sannan kuma aka dubi cewa za ka iya matsuwa ka bukaci kai sallolin guda gaba ɗaya a lokaci ɗaya aka ce kana iya haɗa biyu a lokacin ta farko kana iya haɗa biyun a lokacin ta ƙarshe kamar azahar da la'asar da kuma magariba da isha duka wannan an yi la'akari da waɗannan lokuta don haka an gama yi wa ɗan adam dukkan kara da rangwame da ya kamata a masa dangane da lokacin sallah yanzu abin da ya rage shi ne menene hukuncin wadda duk da haka bai yi amfani da waɗannan damammaki ba bai yi sallar ba misalin wadda bai yi sallah a kan lokacinta na farko ba mafi falala ya kai ta lokacin laruri ko kuma wadda bai yi ta a lokaci mafi falala ba bai yi ta a lokacin laruri ba har ma ya fitar da ita daga laruri shine malam ya ce ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما ومن أخر الصلاة وديجين في التسلى حتى خرج وقتها هل لوكة تيفتا فعليه ذنب عظيم وأقوي ذنبي من جرما أكفسا وأقوي ذنبي mai girma a kansa, illa an ya kuna nasiyan sai dai in ya kasance mai mantuwa, au na'iman ko ya kasance mai barci. Nan da malam ya ce, hatta kharaja waqtuha har lokacin da ya fita, wani lokaci malam ya fita. Domin idan mun yi la'akari da cewa mutum ne wanda yake cikin matsuwa ko halin tafiya, kamar yadda muka misali ko halin jinya rashin lafiya ko kuma matsi irin na wurin aiki ko kuma matsi irin na makaranta na jarrabawa ko irin na mijin duka muka ce irin wannan matsi yakan sa mutum ya gabatar da sallar gaba ya haɗa ta da sallar farko kamar azahar da la'asa yakan sa mutum ya jinkirtar da sallar farko ya haɗa ta da sallar gaba kamar azahar ya kai ta la'asa saboda wannan matsi to irin wannan jinkiri baya daga laifi wannan matsi ya sa mutum zai yi shi kuma an ba shi wannan dama in ya samu matsi to sai ya daga wannan sallar zuwa ga waccan sallar idan bukatar tasa a farkon lokaci ne in bukatar kuma a ƙarshen lokaci ne sai ya jawo sallar lokacin ta farko sai ya yi wannan mun yi bayani a kai to irin wannan jinkirtawa matafiyin da bai yi azahar ba har la'asar ta shiga saboda yana nufin zai yi jam'i zai hada azhar da al'asar to ba a cewa yayi zunubi saboda a matsayinsa na matafiyi yana yana yana hali na matsi sannan shi din nan an yarda masa yake irin wannan don haka jinkirin azhar zuwa lokacin al'asar ba za a kira shi zunubi ba wanda yake da larura ta sa yayi jinkirin sallar azhar zuwa al'asar kamar mace mai jinin al'ada wace jininta take tsammanin daukewarsa da azahar ta yi sai ya zama cewa ba ta yi wannan sallar azahar ɗin ba tana jiran alama ta ga gabanta ya bushe amma tana jiran alama da ta saba gani ta fitowar farin ruwa ta haka ba ta yi azahar ba tana jira har la'asar ta shigo sannan ta haɗa azahar da la'asar saboda wannan larura to wannan ba za a ce mata mai laifi ba irin wannan jinkiri jinkiri ne na uzuri wanda ba a kiransa laifi kuma jinkirin sallah a cikin lokacinta mafi falala kamar yadda ya gabata lokaci mafi falala shi ma yana da faɗi zai da sallah azhar mai yiwa za ka samu azhar ta shiga tun ɗaya saura wani abu ɗayan azhar tun ne ɗaya da rabi ma ƙarfe biyu ma biyu da rabi ma uku ma duka tana cikin lokacinta muhtari to irin wannan jinkiri ba a ce masa zunubi sai dai idan zai kai ga mutum ya rasa jam'i a masallaci to wannan rasa jam'in kuma shine zai zama masa zunubi saboda kamar yadda zai zo nan gaba ai shi ma jam'in a masallaci shi ma wajibi ne don haka rashin yin sa yana zama sabo to idan ya kai daga sallar daga lokaci zuwa wani lokaci ko da a cikin muktarin ne zai sa mutum ya rasa sallar jam'i to wannan zai iya zama ainihin wato zunubi sai inda larura wacce ta karɓaɓɓiya a shari'a idan ya kasance jinkirin lokacin sallah daga lokaci mafi falala ne zuwa lokacin laruri ba kuma da larurin ba to shi ma wannan zunubi a ce mutum bai yi sallar azhar ba kuma ba wani laruri ba ba bacci ba ba mantuwa ba ba haila ba ba wani matsi ba ba komai ba da gangan bai yi azhar ba har sai da la'asar ta yi sannan ya ce zai haɗa su to wannan ya ya zo da zunubi sai dai zunubinsa bai kai na wannan wanda muke magana a kansa ba duk waɗannan wadannan lissafa ba a kansu malam yake magana ba mutum na farko wanda ya jinkirin sallah ya kai ta ta gaba saboda matsi wannan ba mai zunubi ba ne da wanda ya jinkirin sallah zuwa lokacin larurinta saboda larura kamar mace mai haila da na misali wannan ma ba mai zulmi bane da wanda yi jinkirin sallah a cikin lokacinta na muktari bai yi ta karfe ɗaya ba sai karfe biyu wannan ba zunubi bane sai dai idan hakan ya kai shi ga rasa jam'i kuma ba tare da laruri ba wannan ma ba zunubi bane sannan amma wanda yi jinkirin sallah daga lokaci mafi falala zuwa lokacin laruri kuma ba da larurin ba wannan shi zunubi ne sannan na biyar wadda ya jinkirin sallah daga lokacinta na muktari lokacinta na laruri har lokacin muktari da laruri duka suka fita to a kansa malam yake magana shine mai zunubi mai girma zunubinsa ya fi na wadda ya kai ta lokacin laruri wadda ya kai ta lokacin laruri fa ya yi laifin jinkiri ne amma idan ya yi sallarsa sallarsa ta yi akan lokaci saboda ai lokacin laruri ma lokaci ne idan ba kuma mun faɗi wannan yawa azhar idan mutum yayi azhar a lokacin la'asar yayi azhar har yanzu dai a dai lokacinta ai lokacinta ba zai fita ba sai rana ta faɗi wanda yayi magariba a lokacin isha yayi yayi magariba a lokacinta ai lokacinta ba zai fita ba sai dake towan alfishir sai lokacin da na isha ya fita don haka ashe waɗannan salloli wato idan mutum ya fitar da su ne daga muktarinsu har da larurinsu to a wannan lokacin ne yake shiga cikin ƙarƙashin wannan hukunci da malam yake magana a kai fa alaihi zambun azimun akwai zunubi mai girma a kansa zunubai shari'a takan yi ta sanya ta sanya zunubai kashi biyu hawa biyu akwai ƙaramin zunubi akwai babban zunubi su kansu manyan zunubai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ake musu kafara a nan gidan duniya ko ko ake musu hukunci a nan gidan duniya hukuncin sai ya zame kafara kamar waɗanda ake musu kafara a nan gidan duniya kamar kisan kai kamar zihari kamar karya rantsuwa ana musu kafara a nan gidan duniya da ire-irensu wannan kafara kuma ana fatar ta kasance ta share wannan zunubi akwai kuma waɗanda ake musu haddi a nan gidan duniya kamar irin su zina irin su shan giya irin su sata ana musu haddi a nan gidan duniya kuma ana fatar idan an yi haddin ya kasance kafara akwai kuma zunuban da su kuma ba ambaci wata kafara da za a yi musu ba kuma ba ambaci hukuncin da za a yi wa mai aikata su a nan gidan duniya ba to irin waɗannan zunubai sun fi hatsari suna da girma manyan zunubai ne dama dama zunubin da aka ce masa ga kafararsa in kai kafarar kana kyautata zaton cewa magana ta kare wanda zunubin da aka ce ga hukuncinsa da za a yi maka a duniya idan an maka yanke hannu ne na sata aka yanke hannun kana kyautata zaton cewa magana ta kare amma zunubin da ba a ce ga kafararsa ba ba a ce ga abin da za a yi maka ba nan gidan duniya kawai ne ana hararanka cewa sai ka zo to ka san cewa magana babba ce shi sa mutane sukan ɗauka cewa irin waɗannan zunuban da ba a ware musu kafara ko haddi ba suna ganin su kamar zunubai ne masu sauƙi ba zunubai ne masu sauƙi ba zunubin da aka ce ka tuba wa Allah sai sai faran da ya ga dama ya karba kuma baka san ya karba ko bai karba ba ya sha bamban da zunubin da ya ce a maka kaza in an maka shikenan shi ya ce amma in an maka ya wuce shikenan an maka magana ta kare amma ba zunubin da bai ce amma kaza ba ko kuma kai kaza ba kai ta tuba shine baka sani ba ya karba ko bai karba ba to wannan shine abin so da haka zunubin barin sallah yana daga cikin irin waɗannan zunubai manyan zunubai waɗanda kuma wadda ya fada cikinsu babu wani abu takamamme a duniya da zai yi don ya wanke kansa daga wannan zunubi kuma ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani mai girma cewa wato ya yi barazana ta azaba ga masu barin sallah yayin da ya ce fawailun lil musalli alladina hum an salatihim sahu lalle bone ya tabbata bone ya tabbata wa masu sallah waɗanda suke rafkana daga sallarsu rafkana daga sallah ya haɗa rashin yinta ya haɗa walakanta ta wato jinkirta ta daga lokacinta tun ya zama sai lokacin da ya dama ne zai yi ta ya haɗa walakanta ta a aikace wajen aikata ta ya yi ta kamar baya so kamar tilasta shi kamar kamar kamar ba shi yasa kansa ba kamar ana tsaye a kansa ne da sanda zai yi ta a wulakance to irin waɗannan salloli su ne sallolin da masu su suka rafkana wadda ba za su yi musu amfani ranar gobe kiyama ba to a nan Allah ta'ala sai ya ce bone ya tabbata bonen nan kuma wasu malamai suka ce wani rafi ne a cikin gidan wuta na azaba wasu suka ce a bone wato wani nau'i ne na azaba na musamman a cikin gidan wuta almuhim bone dai ko ma menene shi gidan wuta ne to Allah ta'ala ya ce wannan guri ko wannan gida ko wannan yanayi na azaba ya tabbata ga waɗanda suke rafkana daga salloli akwai bambanci tsakanin rafkana daga sallah da kuma rafkana a cikin sallah yawa rafkana daga sallah shine abin da muka buga misali ko barin ta gaba ɗaya ko jinkirta ta kan lokacin ta ba da ba da uzuri ba ko walakanta ta a aikace wannan duk rafkana ne daga sallah amma rafkana a cikin sallah shine rafkanwa da malaman fiqh suke tattaunawa wadda ake wa sujada kabli da sujada ba'adi wanda zamu zo makaranta nan gaba haka rafkanuwa a cikin sallah a matsayin ka na dan adam mai mantuwa wanda zai iya samun ka ba shi ake nufi ba nan domin rafkanuwa a cikin sallah wanda yake da hukuncin sujada kabli ko ba'adi shine as-sahwu fi salati amma rafkanuwa daga sallah wanda alqur'ani yake nufi na gwanin wuta shine as-sahwu anis salati bambancin su harafin jarra ne shi ita rafkanuwa wacce take wato abin wacce take yardajjiya a shari'a ita ce wacce ta ta'addi da fi harafin jarra na fi as-sahaw fi salati rafkanuwa a cikin sallah wannan ita ce rafkanuwa yardajjiya wacce wacce ake wa wacce ake wa kabli ko ba'di ita kuma rafkanuwa wacce shari'a ba ta yarda ba wacce take jawo azabar wuta ita ce wacce ta ta'addi da an as-sahawu an salati shi yasa aka ce alladina hum an salatihim an salatihim sahu wanda suke rafkana daga sallah wasu sukan ce daga barin sallah to duk kuma laifin da shari'a ta ambata masa wani hukunci ko a nan gidan duniya ko kuma fusata da barazana ta azaba a kiyama to wannan alama ce ta cewa wannan laifin yana cikin kaba'irul dhunub yana cikin kaba'ira yana cikin alkaba'ir to daga cikin su ko akwai wannan kenan da muke magana akai jinkirin sallah daga lokacin yana cikin alkaba'ir saboda gashi alqur'ani ya ambaci wuta ga masu wasa da sallah ta haka zunubi ne babba mai kaiwa mutum zuwa ga wuta wanda kuma anan gidan duniya ba a faɗi me zai yi ba ballantana ya san an yafi ko me za a marfa ballantana ya san an yafi sannan kuma jinkirin sallah daga lokacinta ko kuma wasa da sallah ko wulakanta ta yana daga cikin alamomi na munafukai wanda Allah ta'ala yake ambaton siffofinsu a cikin Qur'ani na cewa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila munafukai su ne waɗanda idan sun tashi zuwa ga sallah qamu kusala sai su tashi suna masu kasala a cikin kasala yura'una nasa suna riya suna nuna wa mutane ibada wala yadhkuruna Allah illa qalila amma ba sa ambaton Allah sai dan kana saboda zikirin Allah zikiri sirru ne tsakanin bawa da ubangijinsa amma su zo suna sallah a masallaci yana ganin su to wannan suna yi ne dan mutane su gani tare da hakan kuma a cikin kasala kenan yin sallah a cikin kasala da rashin damuwa da ita yana daga cikin wato halaye da kuma sinfofi na munafukai ba a san mummuni da wannan ba amma su muminai su ne waɗanda suke kiyaye sallah Allah ta'ala ya ambata a cikin siffofinsu a cikin suratul mu'minun da kuma cikin suratul ma'arij yayin da Allah ta'ala yake cewa walladina hum ala salatihim da'imun su ne waɗanda suke dawwama akan sallolinsu ba sa fashi ba sa fashi da'imun suna dawwama sannan ba sa canza wa sallah yanayi wato sallar su koyaushe sallah ce mai tsafta mai kyau ba sa yin sallah idan sun idan sun gansu idan sun ji idan idan ba su da wata bukata su yi ta wata irin sallah idan kuma suna da bukata a wajen Allah zai su nutsu su yi ta ta gaske ba sa haka koyaushe sallar su wato bai ɗaya ce mai kyau ce suna dawwama akan haka suna dawwama da yin ta akan lokacinta suna dawwama da yin ta kyakkyawa suna dawwama da yin ta ba sa fashi wannan siffa ce daga cikin siffofin siffofin mummunai sannan kuma suna khushu'i a cikin sallah walladina hum fi salatihim khashu'un sune waɗanda suke khushu'i a cikin sallah in sun shiga cikin sallah suna samun nutsuwa zukatan su su nutsu hankalin su ya kwanta ba su da wani lokacin nishadi kamar lokacin da suke sallah duk wanda ya san daɗin sallah ya san haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa sanin daɗin sallah shine wanda ya mai da lokacin sallah lokacin hutu ya mai da lokacin sallah lokacin nishaɗi har ya sanya daga cikin ababen da suke faranta masa rai a duniya na jin daɗin rayuwar duniya shine ya ga yana yin sallah ya ce a duniya an sanya mun son abu guda biyu ya ce turare da kuma aure sannan an sanya mun farin gani na farin ciki na a cikin sallah wa ju'ilat qurratu aini fi salah yace an sanya mun farin ciki na a cikin sallah shi yasa sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan ce da bilal bilal kira mana sallah mu shiga hutu wato lokacin da yake sallah lokacin da yake hutawa kenan sabanin mu a yanzu wanda ya shiga sallah to yana ganin cewa Allah Allah yake ya gama ya huta yana ganin hutun yana bayan sallah yana ganin walwala tana bayan sallah nishadinsa yana bayan sallah wadda wannan rashin sanin daɗin sallah ne ya sa mutum yake gaggawa ya yi sallah ya yi da to duka wannan halaye ne na na mummunai kiyaye sallah akan lokaci kiyaye sallah da kyautata ta da sauransu sannan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan sallah ma'abocin lokaci kamar da muka karanta a baya kowace sallah tana da lokaci lokacin farawarta da lokacin karewarta Allah ta'ala ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sallah akan mummunai ta kasance kitaban ai fardan wajiban laziman hatman ta kasance wajibi ne wani farale ne mawqutan wanda aka yi masa lokaci yana da lokaci duk wanda ya jinkirta daga wannan lokaci zai fuskanci barazana da kuma hukuma to shine malam yace wanda ya jinkirta sallah daga lokacinta hatta kharaja waqtu har lokacin nata ya fita mu ce kamar azhar ne bai yi ta ba har yaushe rana ta fadi la'asar bai yi ta ba har rana ta fadi ko a ce magriba bai yi ta ba har washe gari da asuba ko isha bai yi ta ba har washe gari da asuba ko asubar bai yi ta ba har rana ta fito wannan su ne manya-manyan lokuta guda biyu guda uku faduwar rana fitowar alfijir fitowar rana da waɗannan su ne lokutan da sallah ta fita muddin rana ta faɗi to wata sallah ta fita a zahar da lasa muddin alfijir ya keto to wata sallah ta fita magariba da isha muddin rana ta fito to wata sallah ta fita asuba to nan magana da ake kenan wanda ya bar sallah bai yi ta ba har lokacin ta ya fita fa alaihi zambu nazim akwai zunubi mai girma a kansa illa an yakuna nasiyan sai in ya kasance mai mantuwa au na'iman ko mai bacci wannan ko ya tabbata a hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sira da amince Allah subhanahu ta'ala yake ce man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtuha ko fa kafaratuha yusalliha idza dhakaraha wanda duk yayi bacci wa sallah ko ya manta ta to sai ya sallace ta in ya tuna a wata riwayar kafarar shine ya sallata a lokacin da ya tuna ko ya farka kaga in mai mantuwa ne da ya tuna sai ya yi ta in mai bacci ne da ya farka sai ya yi to waɗannan mutane guda biyu sakamakon wannan hadisi an musu rangwame an musu rangwame wannan hadisi yana musu an musu rangwame wanda ya yi bacci a ce bacci ne bai farka ba ko wanda ne cikin dalilai ya sa baccinsa na dare nauyi ko ya fafarka saboda jinya ko ya fafarka saboda waɗansu matsaloli irin na ɗan adam sun tashe shi daga nan da ya koma bacci ya nauyi bai sake samun damar tashi ba sai ya farka ya ga rana ta yi ko saboda tsananin gajiya yana faruwa to idan rana ta fito ba asuba ta wuce ba to da ya farka ya ga rana ta fito to a matsayinsa na wanda bacci ne ya ɗebe shi yanzu ba za a ce ya yi laifi ba sai ya tashi sai ya yi tsarki sai ya yi sallar asuba wata riwaya ta ce fa inna dalika waqtuha wannan din shine lokacinta wato shari'a ta masa alfarma ta bashi wannan lokacin a matsayin lokacinta hakan nan wanda mantawa ya ya shagala ya manta bai tuna ba har sai da lokacin ya wuce sannan sai ya tuna to wannan shi ma hukuncinsa hukuncin mai bacci ba shi da laifi kuma a lokacin da ya tuna zai sai dai idan ka zurfafa wajen malaman fiqh za su nuna maka cewa dukkan wanda ya bacci ya farka ya samu lokacin sallah ya fita to abin da yake gabansa shine sallar idan ya shiga wani abu daban wata sabga daban ba sallar ba to yanzu kuma zai fada cikin zunubin saboda da uzuri ne na bacci yanzu kuma uzuri ya kau to ba zai ce ba a to tun lokacin ta ya riga ya wuce yanzu kan koyaushe ma na yi ta ai ba matsala dan wani haka zai ce ki to dama iya kafin rana ta fito ne tunda rana ta fito yanzu ba matsala kawai na gama hidimomi na sai ne a'a ai an yafe maka wanda abin da ya faru a bacci yanzu kana farkawa to tamkar ka farka ne da asuba da haka a lokacin za ka yi ta idan ka shiga wata hidima daban ba ta ƙoƙarin yin wannan sallah ba to ka shiga zunubi haka mai mantuwa sai ya tuna ya ce to ashe ban yi sallar la'asar ba bayan magariba sai ya tuna ashe ban yi la'asar ba to daga nan kuma sai ya shiga wata sabga ce to bari dai sai na zo isha alwala ta karye na zo sallar isha ne zo na alwala sai na yi la'asar ɗin to daga wannan lokaci ya shiga zunubi tunda ya tuna kuma ya ci gaba da jinkiri duka waɗannan halaye guda biyu sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru da annabi tsira da amincin Allah saboda gare shi da sahabbansa sun dawo daga tafiya daga yaki ko daga kaibara sun kwanta sun yi bacci suna bacci a hanya a suna bacci a masauki har alfil da yake to rana ta fito ba wanda ya farka zafin rana shi ya tashi sayyidina Umar daga cikin su ya farka ga ana ta ana ta ba farka har annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma na bacci mun ga ba ai sallar asuba ba to anan dai bayan sun yi dabarun su annabi sallallahu alaihi ya farka saboda ba sa tashin sa bacci ya farka to anan dai aka yi sallar asuba a wannan yanayi kun ga an samu makara sakamakon bacci kuma har da manzo an samu a cikin tawaga sannan haka ya faru a yakin kandar wanda shine yakin ahza da gumurzu ya gumurzu yaki ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka manta sallar asar har sai da rana ta fadi sai bayan rana ta fadi abubuwa sun dallafa an samu nutsuwa musulma sai ya tuna har yana cewa Allah ya cika cikunansu da wuta sun shagaltar da mu shagaluna anis salatul wusta sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya dan shagaltar wa da sun mantar da mu sun sanya mu har mun zo mun manta mun shiga rikici ya ma mun manta da sallar asar a lokacin aka yi sallar asar to abin da ya faru a wannan wurin kuma har yanzu ya haska malaman fiqh cewa duk wanda irin haka ta same shi sai ya kai ga lokacin wani wata sallah ne kuma ya shiga kamar asuba in rana ta fito ai ba lokacin wata sallah ne ya shiga ba amma kamar la'asar in rana ta faɗi lokacin wata sallah ne ya shiga sai suka ce idan lokacin wata sallah ne ya shiga to sai ya yi wacce ya manta ko sai ya yi wacce ya wa baccin sannan ya yi ta lokacin saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan yaƙi na kandak bayan rana ta faɗi da ya tuna ba su yi la'asar ba aka yi alwala aka yi sahu sai da ya yi musu la'asar sannan ya yi magariba sannan ya yi isha isha mata yi sai ya yi isha sai aka gane cewa ashe salloli jera su ake idan irin haka ta kama ba a cewa to bari yanzu a yi magaribar a isha in ya so sai a rama la'asar a'a wannan la'asar ba ramu ko bace ba ramu ko bace an fahimta gashi dai ba lokacin ta bane amma ba ramu ko bace me yasa ba ramu ko bace saboda ai mantuwa ce ta kawo ta wannan lokacin lokacin mantuwa kuma ga fartaccen lokaci ko ku bacci ne ya kawo ta wannan lokacin lokacin bacci kuma ga fartaccen lokaci hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam sabuta gare shi yace rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastuqrihu alayhi ko kuma inna allaha tajawaza inna allaha tajawaza li an ummati ko menene rufi alqalamu an thalathin rufi alqalamu an thalathin annajimi hatta yastayqiza was-sabi hatta yahtalima wal-majnuni hatta yafiqa wato an dauke alkalami daga mutum uku mai bacci har sai ya farka mai yaro karami har sai ya sai ya balaga mahaukaci har sai ya har sai ya warke wannan yana nuna cewa ashe irin waɗannan masu wannan uzuri a halin da suke ciki na wannan uzuri ba masu laifi ba ne don haka kuma ruwa take cewa fa inna dalika waqtuha wannan shine lokacinta wannan yana nuna cewa kenan ba ramuko ba ne wannan shine lokacinta a gare shi don haka sai a yi wannan sallah ta la'asar sannan a yi magariba sannan a yi sha kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sakamakon haka ne ma malaman fiqh cikin zurfin ilimi irin nasu suka ce duk sallar da mutum ya zo zai yi ta ko zai rama ta idan har ba ta wuce sallah biyar ba to zai jera ta ne idan ba ta haura tsakanin salloli biyar ba to zai jera ne to mutumin da la'asar ta kubuce masa har magariba ta yi isha ta yi asuba ta yi sannan ya zo zai yi la'asar din to sai dai jero daga al'asar ɗin jiya magariba da ishar da asubar ko da ya yi su ya sake a ce ya yi magariba ya yi isha ya yi asuba sai daga baya ya tuna ashe bai yi la'asar ɗin jiya ba to zai idan zai sake la'asar ɗin idan zai yi la'asar ɗin kai sai ya yi ta sannan ya dawo da magariba ya dawo da isha ya dawo da asuba dan ya jera su saboda bai kai salloli biyar ba bai haura biyar ba hakan nan inda a ce ya kai har azahar nan ma bai kai biyar ba ko mu ce bai haura biyar ba har sai idan la'asar ta zagayo idan aka ce bai yi la'asar ɗin jiya ba sai yanzu ya tuna sai ya tuna bai yi la'asar ɗin jiya ba kaga jiya an yi magariba an yi isha an yi asuba an yi azha an yi la'asar an yi magariba salloli shida sai yanzu ya tuna bai yi la'asar ɗin jiya ba to a nan ne malamai suka ce sai ya yi la'asar ɗin ita kaɗai ba sai ya sake waɗannan sallolin ba saboda abin da ke tsakanin su har ya haura salloli biyar amma in abin da ke tsakanin bai haura salloli biyar ba to sai ya jera su to nan da malam ya ce wanda ya jinkirta sallah har lokacin da ya fita akwai zunubi mai girma a kansa sai in ya kasance mai barci ko mai mantuwa mun yi magana akan mai barci da mai mantuwa to kenan wadda ba waɗannan ba wadda ba waɗannan ba a kansu ake magana to wanda ba waɗannan ba kamar wa kamar mazaunin gida wanda ba na abubuwan a kansa matafiyin fa matafiyi an ba shi dama ya jinkirta sallah an ba shi dama kar ya yana iya jinkirta la'asar sayar da magariba ya yi ta matafiyi ba ba shi wannan dama ko mazaunin gida ko matafiyi ko mara lafiya ba wanda aka ba shi dama cewa sallah lokacin ta yi ta bai yi ta ba da ba shi dama. Ba to waye. Saboda mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai sallah a tsaye salli qa'iman kai sallah a tsaye فإن لم تستطع فقاعدا إن بذاك إيا بك أزوني فإن لم تستطع فعلى جنبي إذن بذاك إيا با تو كي أكن جيتنك فإن لم تستطع فأوم إيماء إذن بذاك إيا با تو كي إيمائي wato ka kwatanta kana sallah ka ga dai karshen larura ce shi yasa zai zo mana nan gaba malam ahlab yadda ya kawo mana ya kasa mana mutane kashi bakwai a sallah da wanda zai iya sallah a tsaye ba tare da jingino ba da wanda zai iya sallah a tsaye da jingino da wanda zai iya sallah a zaune ba da jingino ba da wanda zai iya a zaune da jingino da wanda zai iya sallah a kwance akwai kunsa na dama da wanda zai iya akwai kunsa na hagu ba zai iya na dama ba da wanda kuma ba zai iya a dama ba zai iya a hagu ba sai dai a rikingine su ne mutum bakwai duk an yi wannan bayani don haka matuƙar mutum yana cikin hankalinsa yana da ikon yin ko taimama ko alwala ko taimama yana cikin hankalinsa yana sane yana tine yana da ikon yin alwala ko yin taimama to shari'a ba ta ɗaga masa ƙafa ba a kan jinkirin sallah babu shi wani shi sa idan an zo ana maganar ramukon sallah in malamai suna maganar ramukon sallah musamman malaman maliki Allah ya musu rahama za mu zo makaranta nan gaba yadda malam ke cewa mai rama sallar kwana biyar a rana ba mai sakaci ba ne yaushe sallolin suka tana haka bai yi su ba da zo ki ramawa a ina ne aka ce a rama salloli me ya hana a yi su wanda baya sallah yana da hankali yana baliki mai hankali kuma baya sallah kwata-kwata wannan baya musulunci baya musulunci har sai ran da ya dawo sallah hadisi ingantacce ce al'adu ladhi banana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawarin da ke a tsakanin abin da ya bambanta da su sallah shine alƙawarin da ke tsakanin da su wanda duk ya batta ya kamurta haka wanda baya sallah baya cikin musulmi ran da ya dawo ya fara sallah ya duba kenan to kamar wanda ya shiga musulunci kamar yadda kafiri da ya zo kalmar shahada ya karɓi musulunci ba za a ce ya rama sallolin da suka wuce yana kafirci ba to haka wanda baya sallah ya zo ya tuba ya dawo yin sallah ba bukatar a ce ya rama sallolin da bai yi ba a baya wannan tubar da ya yi fata ta zama taubatar maso idan Allah ya taimake shi tubar ta zama tuba karɓaɓɓiya ingantacciya to shi kenan faman taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat in tubar ta kasance ta kwarai ta gaske to sai Allah ya canza maka fashin ma ya zama sallah amma fa batun ya zo shi yana salloli yana ramawa wai yana saurayi bai yi salloli ba ko kuma dacin yana bariki baya sallah a tsammanin sai yana musulmi ne lokacin ai da ya mutu haka da ya sha mamaki da haka tuban da ya yi yanzu ya dawo shine ya dawo cikin musulunci ba sallah ba musulunci duk da cewa malamai sun yi saɓani akan wannan matsalar ko da sun kasa su kashe biyu da wanda ya bar sallar yana mai karyatawa wanda shi wannan ba rikici a kansa ya ce shi ba wata sallah da zai yi ba wata sallah a kansa shi ba zai yi ba ya karyata sallah wannan ba wani sabani malamai sun kafarta shi domin ya karyata abin da yake laruri ne saninsa a musulunci shine sallah ya karyata rukuni cikin rukunan musulunci da haka ya kafarta da kuma wanda shi kuma muke magana a kansa shi kuma ba karyata sallah yayi ba ba ce yayi babu sallah ba ba ce yayi sallah ƙarya ba ce ba in a ce wane ya baka zama ce ka sanji da ni ma abin yana damuna ma insha Allah zan fara kwanan wannan shi tarakar salata tahawunan wa takasulan ya bar sallah saboda tsabar wulakanci da kuma kasala wannan ne malamai suka sabani akan da ya kafurta ko bai kafurta ba zance mai inganci me ya zai zo da shi a musulunci babu zai zo da shi a musulunci ya fita daga cikin musulmi haka barin sallah yana da matukar hatsari sosai to kaga yin haka ne tubarsa kamar da wasu cikin musulunci ka ba ta can ramar salloli to sai wa kuma ka duba sai ka ga to to wane ne kuma wanda bai yi sallah ba an ce mai barci duk sanda ya farka ya yi ta lokacin ta an ce mai mantuwa duk sanda ya tuna ya yi ta lokacin ta wancan wanda ya bari dama baya yi babu wannan a musulunci dama ran da ya tuba ranar da ya dawo cikin musulunci ya fara sabon lissafi sai an ce mara lafiya ya yi ta koda ima'i ne ya kwatance in an ce ima'i shine ka dinga kwatantawa ko da kanka ko da jikinka in za ka iya murka kunkuminka ya zama kayi hukumu sai ka yi sai ka lankwasa sosai in za ka sujada in kunkumi ba zai iya ba ka yi da kai kai ɗin kaɗan sun kuya shi kayan ruku ka ƙara sun kuya shi ne kayan sujada in wannan ba zai yiwu ba kai da idanka idan da idanka ba zai yiwu ba kai da zuciyarka amma za ka yi sallah idan kana nufin ka shiga wata hidima ne wani cuku-cuku to ɗayan biyu ko dai kai aiki da wancan lokacin matsi da muka yi magana ka haɗa saloli biyu ko marar lafiya da rashin lafiyar ke tashi masa lokaci-lokaci ko mai naƙuda in naƙuda ta tashi dai murɗa ta ɗauki kamar wani tsawon lokaci ba ta cikin hayyacinta da sauransu to irin waɗannan sai ka dubi lokacin da abin ya lafa sai ka haɗa biyun gaba ɗaya a lokaci ɗaya shi kenan zance ya wuce tusewa domin me yaƙi fa in juninka cuku-cuku ne me yaƙi Allah ta'ala yake cewa fa in khiftum farijalan aw rukbana idan tsoro yayi tsoro wuri yayi wuri turnuku yayi turnuku Allah ya ce farijalan ku yi akan kafafunku aw rukbanan ko kuma akan abin hawa akan kafafu ana yaƙi ana gumurzu kana sallah da takwabi kana gudu ba zancen alƙibla kana sallah idan kana kan doki ne yana sukuwa ana yaki kana sallah kana Allahu akbar sami Allahu liman hamida kana yaki kana lissafawa yanzu kana kaza ne yanzu kana abu kaza ne yanzu kana abu kaza kana kwatanta abu saboda kan lokaci ya fita baka yi ba wadda uzuri ya sa lokacin sallah ya fita masa bai yi ba kamar mace mai jinin haila aka ce ba sai ta rama ba mahaukaci aka ce ba sai ya rama ba duk wadda hankalinsa ne ya fita a jikinsa kun ga mai bacci hankalinsa ya fita a jikinsa yana nan mai mantuwa hankalinsa yana nan shi sa aka ce su su yi amma mahaukaci hankalinsa baya mai farfadiya hankalinsa baya duk tijo da ya girma sosai ya kai ga yana fita a hayyacinsa ya shiga cikin sumbatu da surutai irin na na masu girman shekaru baya sanin waye shigo waye fito aka yi azahar aka yi la'asar har magariba ta yi yana ta tambayan matattu shekara talatin ashirin da suka wuce sai da magariba ta yi sannan ya ɗan dawo hayyacinsa a zahar da la'asar ba zai yi su ba zai rama su ba ba ramu ko a kansa ba lokacin da suka zo suka wuce shi ba mukallafi ba ne ba hankali tare da shi ta haka ba shari'a a kansa idan azumi ne ranar da ya wuni yana wannan sumbatin babu wani ranar a kansa ba azumi a kansa ba ramu kwanta shari'a tana magana da mai hankali to sai ka rasa wane ne mai rama sallah shari'a ta bi ta kare komai mutumin da bai samu damar alwala ba bai samu damar taimama ba mun yi magana akan sa a baya wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atu aqwali yahkina madhhaban yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malik wa afdahu yaqdi wal ada'u li ashhaba a mazhabar malikiya suka yi sabani akan wannan mutum wasu suka ce zai yi sallar a haka ba alwala ba taimama ya yi ta a haka idan ya samu damar alwala ko taimama sai ya sake ta wannan fatawar ibn al-qasim babban almajiris imamu malik fatawar imamu malik babban malami shi kuma shine sunkuyan haka tunda ba alwala ba taimama ba a sallah ba da alwala ba ba da taimama ba don haka ba zai yi sallah a haka ba sannan kuma ba zai rama ba matukan lokaci ya riga ya fita saboda ba a yin sallah bayan lokacin ta tunda lokacin da ta wuce din yana cikin hankalinsa yana cikin hayyacinsa ba a yin ta ba tsarki ma'ana ba alwala ba taimama sannan kuma in lokacin ta ya fita to ya zama kamar mai jinin haila ba ramata babban malami asbahu a mazhabar imamu malik ya ce ba zai yi ta ba a wannan lokacin amma in ya samu damar alwala ko taimama zai ramata haka ashabu cikin almajiran imamu malik shi kuma fatawarsa ya yi ta a lokacin in ya so san da ya samu damar Allah ko ma ba sai ya rama ba zance mai inganci ba dole Imam Malik cewa ba ba zai yi sallah a lokacin ba don ba a sallah ba alwala ba taimama sannan kuma in lokacin ta ya riga da ya fice to magana ta kare ta wuce kamar sallah ne ta wuce mai haila kamar sallah ne ta wuce mahaukaci ba zancen kuma a sati da ba to sai ka bincika waye ne rama sallah Allah ya sa mu gyara. Kuma idan ka duba duk uzurin da shari'a ta yi maka, da duk irin da ta karkasa lokutan sallah ta tsara su, za ka fahimci cewa shari'a ba ta ba ta son ba ba ta son a kawo matsala akan lokacin nan. Shi yasa ta yi ta maka wannan. Lokacin ta kawai tashi, ta sanya laruri, ta sanya matsi, ta gama maka komai don ma kar wani abu ya taso a san matsala haka Allah yake so a yi inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta ba dalilin da zai sa da gangan baka yi sallar ba ko kana filin kwallo ko kana kallon kwallo ko kana wasu hidimomuka baka yi sallar ba da gangan har lokacin da ya wuce ko shi ne mafi cewa aka ce a zahar da al'asar ne zai haɗa su ba zai ɗauki la'asar ya kai da magariba duk matsi dole ka ne in kuma ta wuce ba ka yi ba ba ka cikin masu mantuwa ba ka cikin masu bacci to ka san ta yi ka san yadda dare maka idan fashin guda ɗaya ce ko makamancin haka to wannan zunubi ne sai ka yi ta tuba ba malamin da ya kira kafirci sai ka yi ta tuba idan kuwa bari ne kuma kuma bace tsakanin wanda yi sakacin sallah bai yi ta ba har lokacin da ya fice da kuma wanda yi ne baya Allah ya fi mala yace wala tusalla nafilat hakan wala tusalla nafilatun ba'da salati subhi ila tibai shamsi ba a sallar nafila bayan sallar asuba ila tibai shamsi har zuwa lokacin da rana ta dago wa ba'da salati al-asr ila salati al-maghrib da kuma bayan sallar al-asr har zuwa sallar maghriba wa ba'da tulu'i al-fajr illa al-wirda li na'imin an sannan ba a yi bayan kirtuwan al-fajr ba'da tulu'i al-fajr bayan kirtuwan al-fajr illa al-wirda sai in wurdi nan da ake da wurdi na abuwa sallar da mutum ya saba da dare sallar abin da mutum ya saba shi ake ce wurbi kar ku ɗauka wurbi sunan zikiri a masu yin wurbi suna cewa suna cewa suna cewa wurbin nasu wurbi saboda ba sa fashi abin da kake yin sa ba ka fashi shi ne ke wurbi haka ko sallah ce in ba ka fashin ta za ka iya ce mata wurbi shi sa nan malam da ya ce illal wirda nan karka yi tsammanin sai wurfi zikiri ga wanda ya barci sai ya tai a baka illal wirda sai sallar da mutum ya saba yana yi lina'imin anhu ga wanda ya barci bai yi ba ranar barci ya danne shi da nau ya danne shi bai yi bai tashi yayi wurin da ya saba yi din ba yana farkawa sai ga alfijir ya keto وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر da kuma lokacin zaman liman limamin juma'a akan mimbari ba a nafila wa ba'd wa ba'da al-jum'ati hatta yakhruja min al-masjid da kuma bayan sallar juma'a har sai liman ya fita daga masallaci lokacin da yau malam ya ce ba a sallar nafila ba da salati subuhi bayan sallar asubahi ila irtifai shamsi zuwa dagowar rana nan malam yana nufin kowace nafila ba a yi kowace irin nafila idan an riga an yi sallar asuba har sai rana ta dago kun ga anan sai aka ce ila irtifa'i shams zuwa dagowar rana ba a ce ba ila tulu'i shams ba a ce zuwa fitowar rana ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wata riwaya ta nuna cewa ba za a yi sallar ba za a samu damar yin sallah ba har sai rana ta fito ta ba da tazara gwargwadon tsawon goron mashi gwargwadon tsawon sandan mashi da haka ake irtifa ana nufin ɗaukakuwarta ba fitowarta ba in ta fito ma sai an jira ta ɗaukaku ɗaukakuwarta kuma yana nufin da a ce za a samu mashi an san meye mashi ko da babu yanzu a kasuwa ai ai da yawa ana ganin sa da an yi ta kallon fim ai an ga mashi yanzu ai ba lokacin ganin fim ɗin to na lokacin to daga lokacin hudu daga gurbin da ta hudo zuwa wurin da take inda za a ginda ya mashi to tsawon ya kai to daga wannan lokacin ne za a iya fara sallah wato dai ya zama rana ta fara kuna ta fara haske ta fita daga ja na fitowa ta yi fari ta yi haske wanda tsakanin baya bai wuce minti sha biyar zuwa ashirin daga fitowar ta zuwa wannan lokacin don haka ba a sallah tun daga bulowar alfijir har zuwa wannan lokaci da ake ambata kuma kowanne da za mu ambata nan gaba da lokacin fitowarta da lokacin faduwarta hanin ma yana fin tsanani a lokacin da ta fito din lokacin da gabacin duniya ya yi ja rana tana shirin fitowa da lokacin da za ta fidda kwallonta a wannan lokacin hanin ya fi tsanani saboda asalin dalilin hanin ma kenan ai wani hadisi ya nuna cewa shekan wato yahudawa suna bautar rana idan rana za ta fito suna mata sujada idan za ta faɗi suna mata sujada mu kuma kullum ana ƙoƙarin ne a hana mu kamantacceniya da yahudawa a hana mu kamantacceniya da nasara a hana mu kamantacceniya da dabbobi duk abin da irin na Yahudi ne sak ba bambanci to ana hannu duk abin da irin na Nasara ne sak ba bambanci ana hana duk abin da irin na dabba ne sak ba bambanci ana hana shi yasa ko Ashura da Musulma ya shar'anta Yahudawa suna yi daga ƙarshe ya ce in Allah ya kai mu baɗi zan yi tara ya zama tara da goma don a bambanta kar mu zama iri ɗaya ba a kamata shi da su da haka idan zai kasance muna sallah irin wannan lokacin su ma suna sujada irin wannan lokacin to za mu zama iri daya sannan kuma ma sai wata riwaya ta nuna ai shedan lokacin da rana za ta fito da ya ga yahudawa suna mata sujuda sai ya zo sai ya sako kansa yana da kaho guda biyu sai ya sako kansa sai rana ta kasance a tsakanin kafonsa guda biyu saboda yahudawa shi ma su masu sujada sai sujjada shi ma har da shi in ta zo faduwa ma sai ya mata haka to wannan lokacin shi ya fi muni mutum a same shi yana sallah shi yasa malamai da suka yi sabani akan gaisuwar masallaci rakoyi biyu na sai na gaisuwar masallaci sai aka samu sassauci a lokacin da bai kai wannan lokacin ba ma'ana bayan sallar asuba mutum ya shiga masallaci amma rana ba ta fara alamun fitowa ba zai iya gaisuwar masallaci wasu malamai suka ce zai iya ai wannan lokacin hanin mai sauki ne makaruni amma idan lokacin gabashin duniya ya yi ja rana za ta fito to ba zai iya ba magana ɗaya saboda haramun ne yin kowace irin sallah a wannan lokacin sai dai ga wadda ya farka bai yi sallar asuba ba zai yi sallar asuba ta farilla to wannan shi a kowane lokaci zai iya yin ta ba ba ba bambanci an fahimta ko yawa to sai dai kuma game da mutumin da rakawo'i guda biyu da ake na alfajir raka'atain fajr da ake bayan alfajir ya keto sai kuma bai samu dama yayi ba ya saba yana yi bacci ya dauke shi bai samu yayi ba to idan an yi sallar asuba an yi dar zai ke tashi ya yi su amsa shine zai iya an samu hadisi ingantacce na Qais ibn Amr ya tabbata annabi sallama ya ganshi yana sallah bayan sallar asuba ne manzo sallama ya zo ya tsaya a kansa har sai da ya da sallah ya ce kai su sallar me kake sai ce ya ma'aikin Allah rakatul fajr ne da na saba yi ban samu nayi ba sai yanzu na makara Annabi sallama sai ya shiru bai ce komai ba anan sai malamai suka ce kenan wadda ya saba ragoyi biyu na alfijir bai samu dama ya yi su saboda barci har aka shiga asuba ya zo a makare to idan an idar da sallah yana iya tashi ya yi wannan rakawoyi guda biyu na alfijir da ya saba yi tunda manzo Allah sallama bai hana kai su ba to wannan kuma bayan nuna cewa an dawo da rakawoyi biyu na alfijir bayan sallah saboda wasu haka suka mai da abu kullum sai bayan sallah din kuma yace zai to in kai haka kenan ka dawo da lokacin bayan sallah alhalin kuma lokacin ta yana nan wannan na mai laruri ne in ka shiga cikin masu laruri sai kai in baka shiga ba kana sakaci da ita dama baka damu da kai bane to sai ka hakura da yi ba a sallah bayan sallah asuba inda ana yi ai da ba zai tambaye shi ba me yasa ya tambaye shi yace mi sallar me kake saboda an hana to tunda uzuri ya bayan aka yi shiru to ya zama kai ma kana da uzuri da za a yi shiru kafin kai Allah ta'ala ba mu ladan abin mu daidai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana صل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan tambaya ce mai tambayar tana cewa ni ce na haihu bayan wata biyar sai na sake samun wani cikin mun sha wahala ni da dan sai yanzu na sake haihuwa zan iya family planning zuwa watannin da yata za ta yi wayo sai na daina amsa shine za ki iya amma da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ya zama da izinin mai gidanki sharaɗi na biyu ya zama da nusarwa na ƙwararren likita ko ƙwararriyar likita karki da ka saboda gudun cutarwa a musulunci ba cuta ba cutarwa don haka kuma irin waɗannan abubuwan ga wanda bai sani ba zai iya cutar da kansa a garin gyaran jira a rasa ido saboda haka wajibi ne kafin a yi to a tabbatar da an yi shawara da masana abin kuma sun ba da shawarar abin da ya kamata a yi don a kubuta daga abin da ake gudun cutuwa Allah wa na To ya ce dangane da littafi ne wajen karantawa, wani lokaci idan ana karantawa sai zama wasalin da mai karantawa yake faɗa ya sha babban da wasalin da yake rubuta a littafin. Wannan matsala daga ina ne take. To ba zan iya amsa wannan ba har sai na san a ina ne hakan ya faru. Domin yana iya yiwa idan ni ne mai karantawa, yana iya yiwa zama daga ni ne kuskura. wasalin wajen faɗa idan kuma ba daga ni ba yana iya yiwuwa daga bugawa ne musamman littafin ahalari da makamantan su linsa shimawi akan samu irin waɗannan kurakuran na wajen bugawa ya zama an yi wani wasalin da ba shi ne ya kamata a wajen ba wani lokaci kuma akan iya samu akan iya samu kuskuren daga mai karantawa ne da haka idan an samu irin wannan ne ya kamata a nusa cewa nan ga abin da yake a rubuce mai yawa watakila ko ni ne a wajen karantawa na kuskuren fahimtar da ya kamata ya kasance a wajen da iya yiwa kuma a wajen kowane abin da ya kamata a yi kenan kai tsaye ba za mu iya cewa ga yadda matsalar take ba illal illal wirda ake cewa to ɗaya ne da alwurdu da alwirda duk ɗaya ne kama duk ana gaya mata haka shi wasalin farko ba shi shi ba yau galibi ba ba matsala ba ce wasalin ƙarshe su ne na ƙa'ida na nahau amma wasalin farko da wasalin tsakiya wannan na sarku tasrifi ne na kalma to za ka iya samu shi tasrifin kalma za ta iya zuwa za a iya faɗanta da abin da ya fi shahara ana faɗanta da shi da kuma abin da ana faɗanta da shi amma bai shahara ba amma shi kuma wasalin ƙarshe harkar ƙarshe ita ce ta malamin nahau ita kuma in dai aka canza ta to sai dai zama kuskure amma ba zai ce ana cewa kaza kuma ana cewa kaza ba sai dai idan zai ɗauki harka fiye da ɗaya to sai dai matsayinsa zai iya canzawa ne a ce a nan wurin zai iya zama kaza zai iya zama kaza to in ya zama kaza zai ɗauki haraka kaza ne in an in ya ɗauki zama kaza kuma zai ɗauki haraka kaza ne sai dai ta wannan fiska Allahu na na wasu malamai ba wasu malamai suka ce ya fita a musulunci a kai ya ce wai wanda baya sallah sai ya zo ya tuba a wurin waɗanda suke ganin ya fita musulunci zai sake wanka ne ko yaya ka ce a ba bukata shi kansa wankan shi ma sabani ya kai a kansa shi kansa kafiri wanda ya shiga musulunci shin wajibi ne a kansa sai ya yi wanka ko ba wajibi ba ne saboda an samu manzon salama wani ya musulunta sai ya umarce shi ya je a bashi ruwa ya yi wanka to amma kuma ba a ga cewa duk wanda suka musulunta ya ce su yi wanka ba inda a ce wanka wajibi ne ta duk wanda ya musulunta tawaga tawaga da suke zuwa su yi musulunci a gaban su da sai ce to kuma sai ku je ku nemi ruwa ku yi wanka sai ba a je na faɗa haka ba yamma ya faɗa akan wannan mutum da haka wasu malamai suka ce a me yiwa wani dan bauri bauri ya ji tare da shi mai abin ya ce je wanka eh kuma wannan ya taba faruwa ni kaina da ni wata rana aka kawo min wani wani wani maciyin kare zai musulunta suna tafiya akan hanya a mota ta karnuka za su kai za su kai karnuka sai motar ta ɓaci a bakin hanya ta ɓaci a bakin ana kokarin gyara aka kira sallah a wani masallaci sai ya gangara masallacin ya je sai ya alwala to a nan yana yana wani alwala su kuma sun gama gyaran mota suka tafi suka bashi shi kuma ya shiga masallaci yana ta wari yana ta karni yayi sallah wai ashe wai ya dade yana sha'awar yayi sallah sai ranar da ya ga kayansa ya tsinke a gindin kaba ga mota ta ɓaci ga masallaci ga ruwa arha kawai sai ya zo ya shiga da ya fito bai gansu ba to anan sai hankalin sai tashi su kuma haushin ya je shi ya shiga masallaci suka tafi suka bashi sai ya ce musu shi musulunta zai suka yayi bashi suka nemi ina nake suka zo da shi sun same ni ina koyarwa a makaranta lokacin suka zo makaranta suka same ni suka ce mun gashi gashi kuma gashi ba yadda yake dukuni dukuni da haka na shigar da shi aji muka shiga class ina masa tambayoyi a ƙarshe dai abin nan bai kare a cikin ajin ba saboda gaba ɗaya ajin ya turnake da ƙarni da wari da karasa ma misalin da za ka sai da zuciya zuciya tana tashi sai da zan yi amai tun ina kusa da shi har na ga ba zan iya zama kusa da shi ba tun ina yi kare gane na ga cewa ba zai yiwu ba dole muka fita waje mun ce wajen ma dai a haka dai aka karasa sama sama ban iya na masa abubuwan da suka kama da ya kamata to amma dai almuhim anan muhallin shahid shine irin wannan da ka umarce shi da wanka da ka umarce shi da wanka saboda ya ce abincin su kenan kare in suna jin yunwa sai su kama daya sai su daure kafa musu su jefa a wuta tun yana ihu har ya bari ya yi shiru in ya fashe shi ne ya yi sai kawai dan mai mutum ba zai wari ba to ta iya yiwa watakila annabi sallama ya ji irin wannan tattare da wannan mutum ya ce masa ka je kai wanka irin wannan yana faruwa amma dai zance mai inganci wankan shiga musulunci ba wajibi ba ne idan mutum ya tuba shikenan al-islam ya tubu ma qabla musulunci yana kawar da duk abin da ya faru a bayansa in a tunani cewa yayi ta janaba ne ba bai yi wankan janaba ba ai yanzu da yayi musulunci komai ma ya kawo komai ma ya kawo in yayi janaba a musulunci sai ya wankan janaba shine kawai amma janaba ta ta baya da yayi ta yi to kafircin sa ma ya wuce balle janaba a riga ya wuce kawai sai dai zai yi sallah ne alwala Allahu a'lam alaikum salam ina jin na na gama na gama magana ka ko cewa cewa zai yi wanka ba zai yi wanka ba ba bukatar a da maka kalmar shahada tuba tuba zai yi kawai tuba ai za ka samu dama kalmar shahada ka mai barta ba da bai barta tuba zai yi kawai da haka kalmar shahada da yake ta yi din a baya kamar kamar kafiri ne yayi ta kalmar shahada ba tare da yana aiwatar da ita ba aikin banza ne da haka yanzu tubarsa da yarda da ita shine kuma zai sa ta ci gaba da aiki na Na fahimce ka ne. Ba uzuri ba ne. Wannan yana cikin wancan aya da muka ambata, alladina hum an salati musafu masu rafkana daga sallah, rashin damuwa da sallah ne. Wanda kullum shi baya tashi dama sai rana ta hudu. Bacci kwanansa kenan, in ya kwanta bacci, to dama baya tashi sai rana ta fito. Ko to karshe ma sai wanka ya brush ko? Ai wanka ya brush ya yi waye da sauransu. sannan ya doce bai yi sallah kaga wannan kaga wannan ba ba ba bai mutunta sallah ba baccin sa ba uzuri bane kuma zaka samu irin wannan ko dai dama hire yake har zuwa karfe 1 ko 2 sannan ya kwanta baccin ko kuma zaka samu kawai mai son bacci ne tun tara zai kwanta amma sai rana ta fito sannan ya tashi kamar mashayin giya kaga wannan duk baccin su ba uzuri bane wannan ba bacci ne na uzuri ba Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk